بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ina jin takwas ga watan muharram shekara ta 1434 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha daya ga watan sha daya shekara ta 2013 lissafin turawa za mu dora inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya da kan aya ta 29 walau tara iz wuqifu ala rabbihim قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تاشي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Allah yake cewa kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hakika waɗanda suka karyata gamuwa da Allah sun yi hasara khasiru anfusahum bi takdhibihim al-masir ila Allah sun yi hasara ta yadda suka karyata komawa zuwa ga Allah bil ba'si ba'da al-maut wai ba su yadda cewa Allah zai tashe su yayi musu hisabi bayan sun mutu ba waɗanda suke da wannan aqida ko suke da wannan manufa sun yi asara inda Allah za'ama alladhina kafaru an lan yub'as qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir abu ne mai sauki Allah ya tashi mutane amma wasu sun karyata sun ce wai Allah bai sai ta da mutane shine Allah yake sun yi hasara waɗanda suka ce Allah ba zai tada mutane ba suke karyata kiyamar ma gaba daya hatta idza ja'atuhum as-sa'a har sai lokacin da alkiyama ta zo musu ba mutatan ba auni ba zato ba tsammani fashi'atan qalu za su ce ya hasratana ya nadama ya ubangiji za su ce sun yi nadama ina ma da ba su yi abin da suka yi ba alama farratna fiha dangane da abin da muka tauye muka rage na yi wa Allah da'a a cikin duniya da binsa da tauhidi tarakna fi duniya min amalin akhira mun bar aikin lahira tun a duniya ya hasratana alama faradna fiha Allah ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim a lokacin suna dauke da zunubansu awzarahum asqalahum wa asamahum suna dauke da zunubansu a gadan bayansu ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun Allah ya ce abin da suke dauka din na yamu nan za su kwashi zunubi mai tani wa bi'sal hamlu hamal fir da abin da suka dauka na zunubi Allah ya raba mu da kare ta tashi alkiyama sai kuma
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا رأي الدنيا وقوم بشي إلا لعب وله فشي wasa ne da wargi batilun wa gururun la baqa'a laha duniya wasa ne duniya barna ce duniya ka iya ambatanta da abu ne da wanda ke baya da tabbas ba ta tabbata shudewa ce wala darul akhiratu khair amma gidan lahira shine yafi alkhairi lilladina yattaquna ga masu jin tsoron Allah suna kiyayewa aikata shirka wallahi duniya ba ita ce alheri gare ku ba wannan duniyar da muke zaune wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta ba ita ce alherin ba waladdarul akhiratu khair lahira gidan lahira shine yafi alkhairi amma ga waɗanda suke masu takawa suna jin tsoron Allah ba san shirka afala ta'qilun yanzu mutane ba za ku hankalta ba afala ta'qiluna anna al-akhirata afdala min ad-dunya yanzu ba za ku hankalta ku gane cewa lahira ta fi duniya ba kun karar da rayuwarku akan neman duniya ba ku da himma sai akan neman duniya lahira a neme ta abu ya gagara an yi wa'azi an yi gargadi an ja kunne an faɗakar amma ina a fala ta aqilu yanzu mutane ba za ku hankalta ba ku gane wa'azi da gargadi da qur'ani yake muku na
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون imam suddi Allah ya masa rahama yake cewa akwai mutumin da ake ce da shi al-akhnas ibn shuraik da shi da abu jahal ibn hisham sun haɗu wata rana sai shi akhnas yake cewa abu jahal da Allah ka bani labari shi wai wannan muhammadin da ake bani labari wai gaskiya ne ko ƙarya ne wannan mutumin mai gaskiya ne ko makaryaci ne sai shi wannan abu jahal sai ke ce da shi ai ai, ba wanda yake jin wannan maganar taka in ba ni ba ai wanda ka faɗa da ƙarfi mutane da yawa su ji sai abu jahal sai yake cewa wallahi inna muhammad na sadiq wallahi muhammadu gaskiya ne ji abin mamaki wa ma kazaba muhammadun qattu muhammadu bai taɓa yin ƙarya ba ko ɗaya in ji wa in ji abu jahal ya yi rantsuwa gaskiya ne wallahi muhammadu bai taɓa yin ƙarya ba kwata-kwata sai ce walakin idza zahaba banu qusay bil liwa والسقاية والحجاب والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش dan gaskiya Muhammadu gaskiya ne kuma mu ba san shi da ƙarya ba amma yaya za a ce banu kusai dangin gidansu annabi kenan wannan ai kakan shi ne sun tafi da dukkan abin da ya shafi harkar kula da ɗakin Allah shayar da alhazai harkar annabta duk tana wajensu to sauran ƙuresha kuma me suka samu yaya za a ce a gidansu yaya za a ce a wannan zuri'ar annabtan za ta zo shine Allah ya saukar da qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ya ce wa manzon Allah hakika mun san cewar abinda suke faɗa a makka a kanka yana bakanta maka ya Muhammadu an tambaye su a kanka sun ce eh gaskiya kake wannan wani kaulin ne in sun tashi wata tsiyar kuma su ce ƙarya yake amma nan dai ka ji abin da Abuja da ya ce gaskiya yake ba ƙarya yake ba amma dan me za a ce su suke da annabta kaga hasada ce ta shigo kenan lalle mun san cewa abin da suke faɗa yana bakanta maka rai ya muhammad yahzunuka allazi yaqulun za ka iya faɗin wannan a haka za kuma iya ka fassara ayar ka ce haƙiƙa mun sani cewa ƙaryata ka da sauran kafirai suke yi mushirkai yana bata maka rai baka jin daɗi a ce ma ƙarya kake yi duk mutum mai daraja in ya faɗi magana aka ce ƙarya ne ai bai zai ji daɗi ba kuma wannan abu jahal ɗin ma ƙaryar ne ai kare ta yi a in ya yadda gaskiya ne tsakani da Allah to me ne kin bin sa tunda abun ba da gurinsa bane daga Allah ne kaga kawai wannan kama wani wani wani wato wata kariya ne yake wa kanshi kuran fa innahum la yukadzibunak ba kai suke karyatawa ba walakin adh-dhalimin Allah ce azzalumai bi ayati Allah yajhadun da ayoyin Allah suke jayayya innahum la yukadzibunaka fi sirri a sirrance a ɓoye a zukatansu su sun san cewa kai gaskiya ne li'annahum qad arafu sidqaka fi ma mada saboda ai sun jarraba ka sun san gaskiyarka a cikin abin da ya gabata ba shi yasa ma suka samu suna aminu ba wa inna ma yukadzibuna wahyan wa yashhaduna ayati wahayi suke karetawa kuma ni ayoyi na inji Allah suna karetawa kamar yadda Allah ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusahum zulman wa uluwa sun karyata ayoyinmu amma kuma zukatansu rayukan suna da yaƙini akan abin da muke faɗa a wata riwayar abu jahal ya ce wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama la nattahimuka wa la nukadhibu mu ba ma tuhumanka kuma ba karyata ka muke yi ba walakin na nukadhibu alladhi ji'ta bihi kai din ba karya kai ba ba ma kuma tun amma abin da ka zo da shi din wannan abin da ka zo da shi shi muke karyatawa subhanallah to sai Allah ya ce mai mana ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا haka
ولا مبدل لكلمات الله Allahu akbar ولقد جاءك من نبأ المرسلين yanzu Allah yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama walaqad kuzzibat rusulun min qablika ya Muhammadu ka sani cewa an karyata wasu manzannin fa kafin kai kazzabahum qaumuhum kama kazzabatka quraish annabawa da manzannin da suka gabata su ɗin ma mutanensu sun ƙaryata su kamar yadda yau kai ma shawa suka ƙaryata ka annabi baya jin daɗin wannan abin shi sa a wata yar Allah ce fala tazhab nafsuka alaihi masarat kada damuwa da bakin cikin abin da suke yi na ƙaryata ayoyinmu ya sa ka ji kaman ranka zai tafi ka halaka saboda ƙaryata ka da suke yi qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna lalle kam akon abun akwai ciwo akwai rashin jin daɗi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa annabi sai ka ji kamar ka kashe kanka kamar ranka ya fita in lam yu'minu bi hadha hadith in ba su yi imani da wannan zance na ƙur'ani ba asafan saboda kana cikin baƙin ciki da damuwa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini kamar dai kai ka kace kanka saboda waɗannan mutane ba su yi imani ba kakka damu ka rabu da su ka bar mu da su wa laqad kuzzibat rusulun min qablika ai wasu manzanni ma kafin kai su ma sun zo an ƙaryata su fa sabaru alama kuzzibu suka yi haƙuri suka yi juriya a kan abin da aka ƙaryata su a kai wa uzu amma cutar da su kamar yadda kai ma ɗin an cutar da kai ba ya zo yana sallah a gindin ɗakin ka ba suka ɗauki datti da ƙazanta da kashi na tumbin raƙumi suka kifa mashi ba ya je sun jefe sun masa rauni sallallahu alaihi sallama har jifansa an yi jifa a faffasa masa kai karya masa haƙuri kansa ya fashe ta zubar da jini duk an masa wannan wa'udu sauran annabawa ma da manzanni ma an cutar da su to ai kai ta kama da sauƙi ya muhammadu ina annabi ya haya ina annabi zakariya yanka su aka yi yankan rago yankan rago yadda ake kwantar da rago a yanke shi haka aka yanka annabi zakariya haka aka yanka annabi ya haya duba annabi Musa irin yadda ya sha wahala da mutanensa wahala wahala babu abin da bai nuna musu ba amma ya lait ba su yi imani ba to sun yi haƙuri su annabawa hatta atahum nasruna har sai da taimakonmu ya zo musu bi ta'adhibi man kazzabahum ta yadda muka yi azaba ga wanda suke karyata su to kai ma kai haƙuri har nasara ta zo mana har taimakon Allah ya zo sai na umar ya zo wata rana ya ce ya rasulallah an zo a hudaybiya kenan za a shiga makka kafare suka tsare suka ja daga suka fitar da makamai suka ce ba wanda ya isa ya shiga makka yau sai na umar ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ba kai kace za mu shiga makka ba ka fa gaya mana Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun ba ka gaya mana wannan ba za mu shiga makka ba to yanzu ga mu mun zo kuma sun ce za su hana mu shiga ka ba mu wuri mu buge su mu wuce sayyidina rasulullah ya ce eh na ce za mu shiga amma ban ce za mu shiga yau ko gobe ko jibi ba amma dai za mu shiga shiga makkan da ba a yi ba kenan a wannan shekaran kafaran suka tsaya suka ce wallahi ba a isa shiga ba dan ku gane cewa kiyayya da musulunci da ake yi ba yau bane ba tun da ne ko ba za su daina ba aqida su ne tunda koya musu ake karanta musu ake sahabbai suka sha wahala a makka aka wahala aka wahala yunwa talauci ga azabtarwa gari ya gagara zama annabi ba fawa ba karfi a wajensa a lokacin daula ba ta samu ba annabi ya ce to ku har hada ku tattara ku tafi habasha ku yi hijira ku yi gudun hijira ku tafi garin najashi shine sarkin da muke kyautata masa zaton baya zalunci suka kama hanya suka tafi me yasa suka yi wannan hijira ta farko ita ce hijirar farko da aka yi a duniya saboda an karyata manzan Allah an ki abu abin da manzan Allah ya zo da shi a garin makka kuma bayi da karfi bayi da fawa a lokacin ya ce ku tafi ni dai ina da yan uwana da dangina da ba za su bari a yi mun ba daidai ba haka du'afa'ul muslimin suka tafi su sayyidina Usman ibnu Affan har da 'yar manzan Allah rukayya aka tafi da ita bayan sun tafi sun yi sun je su sai labari ya zo musu cewa a ai shawa sun musulunta ai yanzu ba matsalar cutar da musulmi ai babu ai suka tattara suka dawo sai da suka dawo kuma suka ga labarin a shekarya ake yi suka ga azaba kan sai abin da ma ya karu annabi ya ce ku yi haƙuri da tafiyar da suka yi ba su wuce mutum sha biyu ba amma yanzu da suka zo za su daɗa komawa hijira ta biyu zuwa garin habasha kenan annabi ya ce ku yi haƙuri al'amarin ba haka yake ba ku daɗa komawa suka ɗaibi maza maza mutum wajen tamanin da uku duka duka yawan su ma nawa ne haka aka tattara aka tafi gaba ɗaya kafiran maka a lokacin kuma suka shirya suka bi su suka ɗebi kayan kyaututtuka da dukiya da komai da komai za a je a bawa najashi sarkin habasha a bashi cin hanci cewa ya ba su waɗannan mutane suka je wurin najashi suka shiga suka tarar da musulmi bayan musulmi sun gudo fa wahala yunwa talauci azabtarwa masifa azaba ta safa da wata rana daban suka dada bin su suka je suka cewa najashi waɗannan mutanen ba su da kirki sun zagi allolinmu sun yi fada da danginsu sun ci mutuncin mutanensu sun taho za su zo ma gari su bata ma gari ka ba mu su jama'ar mu ne mu muka san halin su ka ba mu su kurin mu tafi da su aka ba shi kuɗi aka ba shi kaya aka ba shi kaza aka ba shi kaza aka ba shi kaza irin kyaututtuka da ake ba wa masu dan abin nan kuma aka samu fadawa ma yan cewa eh eh na'am na'am yan to to to su ma aka dada ba su suna bayani waɗannan kafiran makka suna bayani su waɗannan da suka ce wannan kyautuka suna ce wa najashi kwarai kuwa a ba su tafi da su kwarai kuwa ba su da yake sarki ne mai adalci annabi ya ce yana da adalci sai ya ce ku dakata ya ce a kira mun su aka kira su Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito riwayan nan Ja'far ibn Abi Talib ya ce yau ku banni ni zan yi magana yace yaya aka yi me ya hada ku da waɗannan mutane fada kuka yi kun zage su kace ba mu zage su ba ba mai fada da su ba mun zo ne sun tarar mun tarar da mu a kanmu fashi ana yi zina luwaɗi caca bautar gumaka zalunci rashin mutunci duk wani abu na sabo ana yi sai Allah ya tayar mana da wani bawan Allah Muhammadu dan Abdullahi ya zo ya ce mu daina waɗannan kar mu bauta kowa sai Allah mu daina zina zina ba kyau mu daina fashi fashi ba kyau mu daina caca caca ba kyau mu daina shan giya saboda haramun ne ya ce ba mu zagi kowa ba ba mu ci mutuncin kowa ba suka hana mu zama a garinmu suka hana mu sakat muhammadu ya ce mu tattaro mu dawo wurinka don kai a wurinka ba a zalunci shine yanzu suka biyo mu don su zo su daɗa karɓe mu je su yi mana azaba suka kashe mu sai suka sake ce da najashi waɗannan mutanen fa suna zagin isa ɗan maryam suna zagin maryam suna zagin isa ɗan maryam suna zagin kiristanci saboda shi kirista ne najashi sai ce da ja'far wai haka ne abin da aka faɗa wai kuna faɗin magana mara kyau akan akan annabi isa ya ce a ya ce to gaya mun me kuke faɗa haka annabi isa ya jawo masa suratu maryam kafa ya ayin sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya idna da rabbahu nida'an khafiya har sai da ya kawo mar kissar nana maryam da yadda ta samar da aka samar da ayin nabi isa da irin maganganun da isa ya faɗa da irin itikadin musulmi akan annabi isa sai ce ah yau ai mu wannan abun mu ma shine yake a cikin littafin mu ai ai iri ɗaya ne ya ce wannan abin da suke faɗa gaskiya ne ya ce duk kyautar da waɗannan mutane suka kawo a ɗauka a mayar musu kayansu aka tattara aka mayar musu suka koma malam a wulaƙance a tozarce so suka yi a basu dama su tafi da waɗannan sabbai su je su halakar da su su kashe su to jama'a ku duba wannan fa duk ta annabi ne amma daga baya da manzon Allah ya samu fawa ai makkan ya dawo ya bude ta eh eh hijira bayan an gama hijirar habashat guda biyu sai kuma aka zo aka yi hijirar zuwa madina da aka je madina ne aka yi karfi aka samu fawa annabi ya ce to ko za mu dawo makkan nan sai mun bude ta da la ilaha illallah kuma hakan aka zo haka aka shiga aka bude ta da kalmar shahada ce kowane musulmi yana da yanci ba wani wanda ya isa hana musulmi ya sallah ko ya ibada ko ya dawafi ko wani wata ibada da kafirai mushrikai dawafi suke a dakin Allah tsirara zigidar mutum yadda tsohuwarsa ta haife shaka zai zo yana dawafi a dakin Allah ba a isa ai musu magana ba a yi magana su azabtar da mutum abubakar ya zo yana magana yana cewa abi annabi abu annabi suka kama shi suka yi mai shagen duka aka haƙura to amma yanzu fa wanda Allah ya ce ai shela a makka gaba daya la ya tofu bil baiti uryan daga yau kan wani wanda yake zai zo mana tsirana ce zai dawafi kuma ba wani gunkin da za a zo a rataya mana a kaba daga yau ba wani bauta gunki a kaba da ɗakin Allah gaba ɗaya an rataye shi da gumaka duk gumaka aka kewaye shi da shi lokacin da musulunci ya samu fawa ya samu ƙarfi kenan to wannan duk rana shi Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabawan wanda suka gabace ka su ma sun sha wahala duba annabi lutu yadda ya sha fama da mutane masu luwadi sabaru ala ma kuzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah babu hu mai canja kalmomin Allah duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta ya ajiye la naqida lima hakama bih ba wanda ya sai warware abin da Allah ya hukunta wa qad hakama fi kitabihi bi nasri anbiya'ihi alaihi musallatu wassalam Allah ya hukunta ya rubuta a littafinsa wallahi sai ya taimaki annabawa wallahi sai ya taimaki addinin annabawa ba wanda ya sai canja wannan duk wanda yake tunanin zai fada da musulunci ya nasara to yana bata kansa lokaci ne rubutun abu ne Allah ya riga ya rubuta kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ce na rubuta wajibi tilas tabbataccen zance wallahi zan yi rinjaye ya Allah ko baka rantse ba wallahi za ka yi rinjaye yace la aglibanna ana ni in ji Allah wa rusuli da manzannina wallahi sai mun rinjaye to duk wani addini in ba na musulunci ba a ƙare yake inna dina inda Allah islam karɓaɓɓen addini amintaccen addini a wajen Allah shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani addini ba musulunci ba fa ba za a taba karba ba kuma a kiyama yana cikin waɗanda suka yi hasara shi sa Allah ce kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah waɗanda suka ƙaryata gamuwa da Allah suka yi kafirci sun yi hasara wala mubaddila li kalimatillah ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون الله ce wallahi rundunar musu ne masu yin rinjaye ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين kalmar mu ta riga ta gabata ta tabbata ga bayinmu manzanni innahum lahumul mansuruna wallahi tabbas hakika su ne masu samun nasara wa inna jundana lahumul ghalibun alkawari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز ولقد جاءك من نبأ المرسلين حقيقة لاباري ونبنغري نلابارا منزني النباوة ya zo maka ya Muhammad ka yi haƙuri ka jure ka daure kamar yadda suka yi haƙuri suka jure suka daure sai mai kuma وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيهم بآية نعم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم إذا هر كودكي da suke yi gare ka da watsa kashin ka da suke yi ya girmama gare ka kuma ya kuntata gare ka kabura alaika azuma alaika shakka alaika wannan al'amari da suke kau da kai na ƙin yin imani da kai saboda manzo Allah yana tsananin kwaɗayin mutane su yi imani a shaddal hirs idan suka ce a nuna musu wata aya da za su nuna da zai nuna cewa annabi gaskiya ne annabi sai ta kwaɗayin Allah ya saukar da ayar ne a saukar da ayar a gani a imanin fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sullama idan har zaka iya neman wani rami ko wani lungu shine nafaqan tattakhidu nafaqan saraban inda zaka fita ka tafi wani loko da za ka fita ka tafi au sullaman ko kuma ka samu tsani da za ka taka darajan wa mas'adan ka hau sama wannan nafakan fil ardi rami da za ka shiga ƙasa au sullaman fis sama'i ko kuma tsani da za ka hau sama fata'atiyahum bi aya ka zo musu da aya faf'al to kaje kai in kana ganin in an kawo musu za su gaskata ma'ana idan Allah tabaraka wa ta'ala bai kawo ba suka matsanta ma a kawo a kawo kana ganin cewa za su yi imani kai Muhammadu to idan har za ka iya samun mashiga cikin ƙasa ka shiga ka je ka nemo musu wata aya wata alama za su nuna kai gaskiya ne ko kuma ka samu tsani ka taka ka hau sama ka je ka kawo musu wata aya da za su yi imani to ka je ka yi amma ba za su gaskata ka ba Allah ya san halin mutanen nan sarai ai sun ce a kawo sun karyata sun ce a kawo an kawo sun karyata amma kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallam da su yi imani walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya ga dama sai ya hada su akan shari'a gaba daya fa amanu kulluhum amma ba haka bane duniyar yayi ta ne dan jarrabawa dole a jarrabi imaninka dole a gwada ka ka yi karatu a koya ma ka gani sannan amma jarrabawa ga gaskiya ga ƙarya an baka lafiya an baka hankali aka ce duk mahaukaci babu shari'a a kansa amma kai an baka hankali sai ka zaɓa in ka ce moriyar duniya da jin daɗin duniya da shakatawar duniya kake so shikenan sai ka ji ka more ka shakata ka je kiyama ka sha wuta idan kuma ka haƙura ka ce za ka bi Allah ka bi gaskiya da daɗi ko ba daɗi sai ka yi haƙuri ka jure ka je aljanna ka more fala takunanna min aljahili kakka zamanto cikin wato waɗanda ba su da sani kamar ba su san menene aƙibar al'amura ba walau sha Allahu la jama'ahum alal huda da Allah ya so da ya ga dama da duk kowa ma sai ya haɗa su akan shari'a a'a amma bai ga dama ba cewa ya duniyar za a yi ta ne a bisa jarrabawa jarrabawa wannan wanda ya ci ya samu nasara wanda bai ci ba kuma ya bi son zuciya shine bai ci ba to sai Allah ya ce mai kuma
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون kadai masu amsa maka su ne waɗanda suke jin gaskiya inna ma yastajibu alladhina yasma'un wanda za su amsa kiranka wanda za su amsa wa'azinka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama to waɗanda suke jin gaskiyan ne kuma suke sha'awarta kuma za su yi imani da ita ba izgilanci bane a gabansu wal mauta ya ba'athuhumullah din mamata kuma mamata a nan gurin ana nufin al-kuffar dan kafiri kamar matacce yake a wajen Allah waɗannan al-mauta wanda suke kamar matattu ya ba'athuhumullah Allah zai tashe su ma'ana waɗannan kafirai da suke kareta ka to ko Allah zai tashe su thumma ilaihi yurja'un kuma gare shi suke komawa fayujazihim bi a'malihim zai musu sakayya ɗaya bayan ɗaya dangane da ayyukan da suke aikatawa amma ka sani ba wanda zai amsa maka sai wanda yake mai kyakkyawan zuciya mai imani na kwarai alladhina yasma'una kenan alladhi yasma'u al-kalama wa ya'ihi wanda zai ji zance kuma ya kiyaye ya aiki da shi duk mumini an mai wa'azi yana saurara in ya koma gida sai ya gyara aikinsa amma kafiri wucewa yake ta bayan kunnensa liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin annabi yana gargadi ne ga wanda yake haji rayayye mai rayayyar zuciya da imani sai ce mai kuma وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ودنا متاني كافرين سكتي لولا نزل عليه آية من ربه to ina ma da in muhammadin nan gaskiya yake a saukan masa da wata mu'jiza ko wata aya daga ubangijinsa ka gani fa duba duk bayanin da aka sun dada wata kwabar kuma duk fadakar wannan duk gargadin nan har yanzu dai su dai a saukan musu da wani abu wai wata mu'jiza wata aya qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya ga ya musu ya muhammadu Allah fa yana da ikon ya saukar da aya din kuma bai gagari Allah ba saukar da aya ya halicce su ma ya halicci duniya ma in banda ma kafiri da kafirci ba sama ba aya ba ce kasa ba aya ba ce kai kan kafa mutum fa aya ne wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu komai na halittar duniya akwai ayar ubangiji a jiki da ke nuna cewa Allah shi ɗaya ne Allah mai iko ne ya saukar da aya ɗin bai gagare shi ba walakin na aksarahum la ya'lamun amma da yawa yawan su ba sani ba jahilai ne ko kuma suna da gangan suke fandarewa ya ce jahalun shi sa Allah wani wurin ya ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun ba wani abu ya hana mu mu saukar da ayoyin ba sai duk mutanen farko da aka sauka musu ayoyin sun kareta su ma waɗannan kafiran na farkon su da aka saukar duk ba sun karyatar ba ba sun ce a nuna musu wata ya faffashe ya tsatsage ba aka nuna musu ya faffashen ya tsatsage aka neme shi aka rasa ya wawwatse akan duwatsu amma bayan Allah ya daɗa dawo da shi ya haɗe suka ce kawai tsafi ne to kaga ba za su gaskata ba wace na samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ga samudawa nan da aka hada su taguwa da Allah ya ce naqatullahi wa suqiyaha taguwa taguwar ubangiji Allahu akbar annabi salih ga taguwar Allah ku kiyaye ta kar ku taba taguwar nan tana zuwa ta je sha ruwa a rijiya wannan taguwar fa ka gaya musu ta Allah ce kar ku taba ta kar ku cutar da ita fa kazzabuhu suka karyata annabin fa akaruha suka soke taguwar suka kashe taguwar fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha ba sai na fasara ma fa damdama ba daga jin daga jin damdama ka san matsala ne da dam dam dam ke ka bubbuge su aka aka aka halakar da su aka mamake su to Allah raba mu da ƙaryata gaskiya wa ma min dabbatin fil ardi
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة في الأرض باب وتدبع باين أسامي دبع كل ما يدب على الأرض دب abin da yake tafiya a bayan ƙasa shine ake ce da shi mai dabba dan adam ma fa dabba ne amma mai hankali shine dabba babu wata halitta a bayan ƙasa wama min dabbatin fil ardi babu wata halitta a bayan ƙasa ko mecece wala ta'irin yatiru bi janahihi haka kuma ko tsuntsu da yake tashi shine yatiru da fukafukinsa kamar jirgin sama kenan ai ka san jirgin sama kamar tsuntsu aka kwaba ai ina yatiru bi janahihi tsuntsu ba yana tashi ne da me ba da fukafukinsa babu shi ma jirgin da zai tashi ai ba fukafuki dole da wannan fukafukin shine farfela za ta murdawa ai wannan farfela da take murdawa ta ta murdawa ita ne take ɗiban iska tana ja tana ja tana tura shi yana tafiya haka awalam yarau ila at-tayri fawqahum safat waye yake daga tsuntsu ya sama da shi ya yi fab fab fab fab fab fab fab sai kuma ya riƙe ya ta tafiya idan ya zo sauka kuma Allah da hikimarsa kuma sai ya dabara ya fab fab fab fab sai ya ƙasa wato ku lura da wani abu guda na ga wata aya tunda ana magana ne akan dabba kwanan na wani uwa yake nuna mu kullum dab da magarba dab da magarba in yamma ta yi rana ta kusa fada ko tana kokarin fada wannan ku duba sama za ku ga jemagu da yawa jemage suna yin ina yamma suna yamma suna tafiya kullum kuma ba wanda za ka ga ko ba sun fi a irga sun fi miliyan ba wanda za ka ga yana dawowa duk yamma suke suna tafiya suna tafiya suna tafiya suna tafiya nake tambayan wani dan uwa nace ban taba lura da wannan ba yace ai kusan kullun haka ne ai ba sa dawowa kuma sai dab da asuba dab da asuba ana dab da asalatu dab da keto alfijir suna tafiya ne su shiga daji su tafi kogi bakin kogi su shiga daji su ci abinci su ci abinci su zo koguna su sha ruwa su sha ruwa su cika tambinsu sai kuma me sai su dawo an gane ko suna dawowa suna dawowa suna dawowa suna dawowa suna dawowa sai su koma bishiyoyi manya-manyan bishiyoyi ba sa zama a karamar bishiya babban bishiya sai su kwanta da rana duk suna wurin ba su sake fita su nemi abinci ba sai wannan lokacin to wa ke ciyar da su akwai wata gwamnatin da suke ba su ruwa su sha sai dai gwamnatin Allah ni mamakin da na yi ko kai mala lamarin Allah sai shi kuma kaga a sama ne fa ba wani titi ko duk nisan da suke kuma sai sun dawo inda suke kuma na nan garin kenan kowane gari kuma na su ma suna ina suna tafiya to wala ta'irin ya tsiru bi haihi duk tsuntsu da yake tashi da fukafukinsa illa umamun amsalukum wasu ma wata al'umma ne irin ba yanzu kuna ganin ku mutane ne da gidajenku da motocinku da masu kuɗinku da masu halinku da masu ƙarfinku da marasa ƙarfinku da talakawanku da masu mulkinku da wasu to su ma a duniya tsuntsaye haka ne eh duniyar kifaye ma haka ne akwai babba baya tabuwa sai dai a zo a gaisuwa a kwana haka cikin aljanu haka cikin ungulu haka cikin shanu haka duk dabbobi da kusan sai dai waye zai sani sai wanda yake da ilimi akan harkar dabbobi kuma a daji mai rayuwa cikin daji zai iya baka labari akan wannan yanzu kaga a daji akwai zakanya akwai damisa akwai su giwa akwai su menene akwai su menene sauransu za su zo tafiya za ga manyan su ne a gaba ƙananan suna baya wasu daga cikin dabbobin wasu kuma dabbobin masu dabana ne sai su tura ƙananan nasu su yi gaba su kuma manyan suna baya to mu ya muke musu waye a gaba na'am suwaye a gaba suwaye a baya nama daga makka zuwa madina kuka samu ayarin birrika nam akwai me gurgu a cikin birrikan eh nam zuwa da yi ne su mara shi Allahu akbar. Sai kara sai daga sai kara kwai. Allahu akbar. A gaban ku akai wannan? Kaga dattijan nan mai furfura. Furfura a cikin musulunci da sunna ba. ya ce wata ran suna tafiya tsakanin makka da madina wata ayar ce suka ga kwamba ta birrika a cikin birnikan da yawa don daman su suna da wannan a cikin dadikansu kuma doka ne a je a kama ko a kashe za su ɗau mataki a kai sai ga wani gurgun biri a ciki a cikin birnikan ga wani gurgu ya ce suna kallo sai wani babba cikin birnikan sai ya zo da ya ga yana tafiya an tafi an bashi a baya sai ya bugi ainihin wato karamin a yi gurgun ma'ana alama ne cewa kai sauri mana ka tafi ya daɗa yin sakaci ya daɗa dukansa sai ya ƙara gaba ko? sai da ya ƙara kuma sai ta tafi yana sauri yana sauri to an ce mai kenan me ya tafi ya sauri ka gani illa su a tsakanin su suna fahimta abin da suke yi tinkiya da tinkiya ai tana fahimta yar uwarta na taba gaya muku an taba yin hadari a mota wata rana aka a hadarin da aka yi wani mai mota ya zo ya buge wata tinkiya ya kashe ta ya fasa ta irin kwambas ne za su tsallaka titi sai aka buge daya motar tana wucewa malam sai sauran tumakin sai suka zo suka kewaye gawon wannan suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka kamar su ce tashi ki tafi amma babu su suka san zafin da suke ji kuma suka san jajen da za su yi wa junansu illa umamun amsalukum shi sa Allah ce ma na fil kitabi min shay a cikin wannan littafin fa inji Allah ban bar komai ba iya fasahar ka iya ni'imar da Allah ya maka da fahimtar Qur'ani iya yadda zaka ita fidda hukunce hukunce a ciki ba abin da muka bari a ciki cikin littafin Allah thumma ila rabbihim yusharun karshen zancen kuma shine kowa da kowa wannan dabba din da mai hankali da mara hankali cikin dabbobin ga ubangijinsu za su koma gaba daya manzo Allah yake cewa laula annal kilaba ummatun la amartu bi qatliha hadisin imam abu dawud da ba dan karnuka su ma wata al'umma bane ba gaskiya da nayi umarni duk a kashe karnuka amma faktulu minha kulla aswadin bahim duk bakin kare shi kan ya halatta a kashe shi dan manzo Allah ya ce al-kalbul aswadu shaytanu alkalbul aswadu shaitan bakin kare shaidani ne aljani ne tirmizi ya rawaito wannan hadisi yace hadisi ne hasanun sahih kuma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin a wata ayar Allah ya ce babu wata dabba a bayan ƙasa face Allah ne yake azurta ta shi ya san ina take matabbatar da shi ya san yadda take rayuwa kuma shi ya san inda za ta koma wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim babu wata dabba face Allah ubangiji shi ke azurta ta arzikin ku yana hannun Allah arzikin karnukan cikin ku yana wajen Allah ka duba malan kiyashi sai kaga kiyashi dubu ka rasa me suke ci su rayu وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها kyankyaso me yake ci yake rayuwa sauro me yake ci yake rayuwa kiyashi ko kunama me take ci cike rayuwa ka yi tono a cikin ƙasa kana tona rija wai ka je ka fasa wani dutse wai sai ka tarar da ƙwari a ciki cikin ƙasa fa ka yi zurfi wanda wannan ƙwaron bayan da za a iya fasa a fito bayan ƙasa ba kaga kogi kogi ruwa ne iya ganinka amma da kifaye iya ganinka me kifaye nan suke cike rayuwa amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha kaga mace ta dauki da yayi wata tara a cikin cikinta tana dauke da shi me yake ci yake rayuwa me yake sha amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها dan kaza da yake cikin kwai dan kaza da yake cikin kwai duba kaza ta zauna ta kinkishe kwai tana bankishe wannan kwan kaga da kuma wannan dan ya bude ya fito wai kuma yana tafiya ina yake samu ruwan sha ya sha bayan an riga an yi kwansa kuma da lokacin da aka yi kwannan zaka dafa dafa shi zaka ka cinye kwai ne kurin ba wani ba ina yake fasawan sharuwa a ina yake cin kasa a ina yake cin kaza ina yake samu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin macizai da suke cikin daji me suke ci suke rayuwa ka ajiye ka jefa kifi a cikin rijiyarka a gidanka ka dauko kifi ka jefa shi a rijiya baka sa masa komai fa ka bar shi sai ga yana ta rayuwa sai shekara biyu a cikin rijiyar ko kasa haka ko sama haka me yake ci kuma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kana da misalai dubun dubata ka tsaya kai tunani da kanka ka gani akwai yanzu dabbobin da baka saka ce mai abincin su ba akwai dabbar da yanzu in ka rabo ta daga daji ka kawo ta cikin gari mutuwa za ta yi to ake ciyar da ita a can duba tsuntsayen nan na duniya inda a ce tsuntsayen garin nan sun dogara da wake ko gero da ko shinkafa da za mu watsa musu za su rayu wallahi duk tsuntsayen garin nan sai dai su mutu ba za mu iya ciyar da su ba wallahi amma haka tsuntsu zai tashi annabi ya ce tsuntsu zai tashi da sassafe ya fita bai san inda za shi ba takhdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu zai fita da dakalallen ciki malam ba komai haka zai je ya nemo abinci ya je ya dawo kuma ya dawo cikinsa a cikin dam har ma ya zo ya koto wa 'ya'yansa jariransa ba mamaki alallaka ko kurciya ta zo ta yi gida a nan wurin a cikin masallacin nan ta zauna idan gari ya waye sai ta samu ta lallaba ta fita sama za ta yi kawai ta tafi ina za ta je Allah ne zai kai ta inda za ta ci abinci ta je ta ciyo abincin ta ciko cikinta ta dawo ta ba wa 'ya'yanta koto kazar gidanka haka za ta fita kyakkyar kyakkyar kyakkyar kyakkyar tana fita ina za ta me za ta ci Allahu alam kaga kaza tana ta kwakula ƙasa ƙasa take kwakula tana caccaka kai in ka zo ka tsaya ka duba me take ɗauka ba za ka ga me take ɗaukan ba amma kuma ita ta sani ba ƙasar take ɗauka ba ta san abinci take ɗauka وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntukan harshe Allah ya yi mana afuwa da rangwame subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum